بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوم شاهد قوة رمضان شكرة دبو دري حدود 30 da hudu hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 23 ga watan bakwai shekara ta 2013 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu at-tauba wanda jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da shida yau za mu tashi aya ta ɗari da bakwai daidai faɗinsa wallazi na takhadu masjidan dirara za mu yi bayani akan wani masallaci da aka gina shi a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda an gina shi ne don niyyar munafurci da taimakon kafirci da hukuncin da Allah ya wannan masallaci da kuma abin da manzan Allah ya yanke hukunci a kai na.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون wannan aya ta sauka ne akan wasu munafukai a madina waɗanda suka gina masallaci don su yi wa masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kishiya ba don Allah suka gina masallacin ba saboda sun ga sabai gaba ɗaya hankalinsu ya koma kan masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam sai su ma suka gina nasu masallacin don yi wa masallacin manzan Allah kishiya ko ka ce masallacin ƙuba don su kishiyanci masallacin kuba wanda shi ma a madina yake an ce mutane ne guda goma sha biyu cikin munafukai isnai ashara rajulan min ahlin nifaq wadi'a ibn sabit da jizam ibn khalid wanda a gidansa aka cire wannan masallaci ma'ana shi ya ba da filin gina wannan masallacin shi jizam ibn khalid da salaba ibn hatib da jariya ibn amir da 'ya'yansa guda biyu majma da kuma zaid da mu'tab ibn kushair da abbad ibn hunayf ko hanif dan uwan sal ibn hanif da abu habiba ibn al-az'ar da nabtal ibn al-harith da bajad ibn usman da wani mutum da ake ce da shi bahzaj waɗannan su ne suka gina masjidu dirar isnai ashara rajulan alladhina tawallaw bina'a masjid dirar sun gina wannan masallaci ne don su cutar da musulunci da musulmai kuma su yi wa masallacin ƙuba kishiya shi sa Allah ya yake cewa wallazina takhazu masjidan dararan wa kufran sun yi shi dan su kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala da manzan Allah wa tafriqan bainal mu'minin da kuma niyyar ƙoƙarin raba kawukan musulmi لأنهم كانوا جميعا يصلون في مسجد قباء saboda a wancan lokaci kusan duka musulmi suna yin sallah ne a masallacin quba فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم sai suka gina masallacin dirar saboda wani bangare ya rinka tsayawa na sallah wa yu'addi dhalika ila al-ikhtilafi wa tafarruqi bainal muslimin dan wannan ya jawo sabani da rabuwa tsakanin musulmi suka nada liman mai suna majma ibnu jariya yayin da suka gama gina wannan masallaci sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi sallama a lokacin yana shiryawa zai tafi yakin tabuka suka ce ya manzon Allah inna qad banaina masjidan lidhil illati wal haja ya annabi mu mun gina masallaci ne saboda masu illa da masu bukata a cikin wanda ba su iya tafiya mai nisa wallailatil matira wallailati shatiya saboda kuma ko da za a samu ruwan sama a wani dare ko tsananin sanyi zai yi yawa to kaga shikenan mun samu masallaci da za mu rinka zuwa mu tsaya mu sallah ba sai mun karisa masallacin ƙoba ba wa inna nuhibbu an tatiyana wa tusalli wa tusalli bina fi mu ya manzo Allah muna so ka zo kai mana sallah a ciki wa tad'u lana bil baraka kuma kai mana addu'a da albarka a wannan lokaci tunda manzo Allah bai san gaibu ba da suka gaya masa sai ya ce da su to inni ala junahi safar ni yanzu na shirya ina kan tafiya walau qadimna insha Allah atainakum wa sallaina lakum fi idan muka dawo insha Allah za mu dawo mu ainihin yi muku sallah a cikin wannan masallaci haka wannan kissa ta zo a cikin wato qissatu a masjid dirar na at-tabari da kuma asbabun nuzul da sirata ibn hisham da ad-durrul mansur to amma malam nasiruddin albani ya raunana wannan kisa a cikin fiqh sira ta ghazali malamai da yawa sun yi magana akan rashin ingancin sai dai kawai suna kawa don ba da labari almuhim dai abinda qur'ani ya nuna mana an samu munafikai sun gina masallaci don kishiyantar annabi sallallahu alaihi wasallam da raba kan musulmi wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu an yi wannan masallaci ne don sauraro ko jiran ainihin da shirin taryan waɗanda suke masu gaba da Allah da manzan Allah kama an musu wata mafaka ne shine ma'anan irsad an ce wannan wanda ake nufi shine abu hanzala wanda yake ghasilul mala'ika baban hanzala wanda yake ghasilul mala'ika din wanda mutum ne wanda yake malami ne a jahiliya kuma ya zama dan kirista to su ne za su zo su yi ta bauta a wannan wuri a kishanci annabi sallallahu alaihi wa sallama to Allah ya ce wannan masallaci an yi shi ne kufran wa tafriqan bainal mu'minin masallaci ne amma an yi shi ne don kafirci da raba kan mu'minai sannan kuma da ba da kariya da sauraro da jinkiri da jiran masu yi wa masu fada da Allah da manzo Allah samu mafaka min qablu wala yahlifunna in aradna illa al-husna Allah ya ce waɗannan munafukai za su yi ta rantsuwa da Allah cewa wallahi su sun yi nufin alkhairi ne dangane da gina wannan masallaci sun yi niyyar tausi'a ne da arrifqu bil muslimin sauƙaƙa wa musulmi su ne ahlul da'afi wal ajizi anil masiri ila masjidin rasulillah sun yi ne don su taimaka wa musulmi gajiyayyu waɗanda ba za su iya zuwa masallacin annabi ba haka za su yi ta muku rantsuwa kakku yadda da rantsuwansu wallahu ya shaɗu innahum lakadibun Allah ya shaida waɗannan mutane maƙaryata ne fi qilihim wa halifihim a cikin maganarsu da rantsuwarsu gaba ɗaya ƙarya suke sun yi wannan ne ba don komai ba don faɗa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa manzon Allah yadda ya dawo daga daga yakin Tabuka um, ya sauka a wani wuri kusa da Madina suka zo wurinsa su munafukai cewa ya zo masallacin su ainihin wato wato ya zo ya musu sallah dan dai su dai samu dai wannan dai falala ta annabi ya zo ya musalla din to shine Allah madaukin sarki ya saukar da aya ya hana annabi kar ya je ya wannan sallah din dan in ya je ya sallah a masallacin kamar ya tsarkake masallacin ne sai ya ce me لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Allah yake cewa la taqum fihi abada ya kai Muhammadu kada ka yadda ka tsaya a cikin wannan masallaci Abdullahi ibn Abbas ya ce ai la tusalli fihi sallah har abada kada ka yi a cikin wannan masallaci mana Allahu ta'ala nabiyahu an yusalli fi masjid dirar Allah ya hana annabin sa yi sallah a masallacin dirar yace la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi masallacin da aka kafa shi akan taqawa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ay buniya asluhu ala taqwa masallacin da aka gina asalinsa akan taqawa da jin tsoron ubangiji min awwali yawmin tun farkon asasinsa tun farkon ranar gina shi a haƙƙo an taquma fihi shi ya fi cancanta ka tsaya a ciki kai sallah malamai sun yi sabani wani masallaci ne usisa ala taqwa din wanda aka gina shi akan taqwa tun farko Abdullahi dan Umar da Zaid ibn Sabit da Abu Sa'id al-Khudri suka ce masallacin manzon Allah shine la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi masjidur rasulullah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi yazo da Abu Salama Abdurrahman yake cewa marrabi Abdurrahman ibn Abi Sa'id abdurrahman ibn sa'id ya zo shudewa faƙultu lahu sai na ce da shi sami'ta abaka a yazkuru fil masjid alladhi ussisa ala taqwa shin kaji babanka yana faɗa yana magana akan wani abu dangane da ya shafi masallacin da aka gina shi akan taqwa sai ya ce qala abi babana ya ce dakhaltu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitin ba'd nisa'ihi ya shiga wajen wata daga cikin matansa a gidanta faƙultu ya rasulullahi sai na ce ya manzo Allah ayyul masjidaini allazi ussisa ala taqwa sai muka tambayi annabi sai na ce wani masallaci ne ya manzo Allah aka gina shi akan taqwa aka gina shi akan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kaga tambaya ta fito qala fa akhadha kaffan min al hasba'i fa daraba bihi al ard annabi ya ɗebi ƙasa haka daga cikin ƙasa ya ɗiba sai ya watsa ya zuba a ƙasa sai ya ce huwa masjidukum hadha masjidul madina wannan masallacin naku wannan shine masjidun ussis ala taqwa kuma shine masallacin madina qala fa qultu ashhadu anni sami'tu abaka hadha yadhkuruhu sai mai riwaya ce na shaida cewa na ji babanka yana faɗin wannan magana haka imam muslim ya fito da wannan riwaya to kaga wannan hadisin karara ai shi yake nuna mana cewa masallacin da aka gina shi akan taqwa din shine masallacin wato um, annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata riwayar wanda Allah ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna wa minbari ala haut tsakanin gidana da mambari na akwai dausayi cikin dausayi na aljanna mambari na kuma yana kan tafki suka ce kaga wannan fallalan masallacin ya nuna masallacin ma akan dausayin aljanna aka yi shi to wannan yana nuna cewa masallacin annabi shine masjidun usisa ala taqwa kuma shine yafi kamata ya zama kuma yadda malaman suka faɗa wasu kuma suka ce masjidu quba din wannan masallaci na quba shine riwaya ce daga atiyya daga abdullahi dan abbas kuma shine ra'ayin urwa ibn zubair da sa'id ibn jubair da imamu qatada da sauransu abdullahi dan umar ya ce an ruwaito hadisi manzon allah da kansa yana zuwa masallacin quba din nan duk ran duk ƙarshen sati yana tafiya da kafa shi annabi da kafa yake tafiya wani lokacin kuma yana hawa abin hawa ya je ya yi sallah raka'a biya da wa kana abdullahi bin umar yaf'aluhu abdullahi dan umar ma yana aikata haka kamar yadda riwaya tabbatar cikin bukhari da da kuma imam muslim ma ya fadda wannan a cikin wannan masallaci fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ko akwai mazaje waɗanda suna so su tsarkaka wato su tsarkaka minal ahdasi wal janabati wan najasat mazaje sabai bayan Allah masu kokarin tsarkaka daga janaba da kuma najasa kullum suna kokarin tsarkaka kansu ne yastanjuna bil ma'i wala yanamuna bil layli ala al janaba suna yin tsarki da ruwa ba sa yin bacci da janaba a cikin dare wannan shine fasarar yuhibbuna an yatatahharu waɗanda suna so su tsarkaka mutane ne masu tsarki sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama abu huraira yake cewa manzo Allah na cewa wannan aya ta sauka ne akan mutanen quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu to kaga idan akan mutanen quba ta sauka to kenan ayar la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqa an taquma fi kenan ya shafi masallacin quba ne ba masallacin annabi ba dan an ce kanu yastanjuna bil ma'i mutane ne masu yin tsarki da ruwa sai Allah ya saukar da wannan aya akan su wallahu yuhibbul mutahhirin lalle Allah yana son masu tsarki masu tsarkake jikinsu wannan tana yabo ga sabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da kuma irin yadda suke raya masallaci jama'a wannan aya da muka karanta ta yi mana bayani dangane da a tarihi na musulunci an samu wasu bayan Allah da suka gina wani masallaci ba don Allah ba ashe zai iya yiwuwa a zo a gina wani masallaci a wannan zamani ba don Allah ba an yi ne don neman rabuwar kan musulmi da tsatsaga su da kyakketa su ba mamaki ma wani masallacin ma wasu ne ma wadda ba musulmi ba ma za su yi sponsorin haje a gina ma masallacin don su raba kan mutane idan musulmi ba ku mai da hankalinku ba za a zo a yi ta raba kawukanku a kan irin waɗannan abubuwa ba tare da kun farga ba so yana da kyau mu lura kowane masallaci za a gina a duba me dalilin da yasa ake gina shi an gina shi ne saboda Allah ko ko an gina shi ne don neman samar da rabuwar kai tsakanin al'ummar musulmi duk masallacin da aka gina shi don goyon bayan rabuwar kai to wannan masallaci bai halatta a ci gaba da raya shi ba kamata ya yi a rufe masallacin ko kuma a mai da shi makaranta ko a rushe shi don haɗuwar kan musulmi ya fi masallacin amfani da raba kan musulmi to gwanda ba a gina masallacin ba duk lokacin da wannan zai ware wannan zai ware musamman irin wannan lokaci da zaka ga wuri guda sai ga masallatai kaca-kaca a wuri ɗaya ka ga masallaci wajen guda nawa wannan na 'yan wancan ne wannan na 'yan wancan wannan ma na 'yan wancan wannan ma na 'yan wancan hakikanin gaskiya mutane suna yi amma ba daidai ba ne malaman fikihu sun yi bayani ba a so a samu masallaci da masallaci dab da dab dole a samu rata ratar shine wanda idan wurin ya yi tsawo to kowane ɗaya daga cikinsu kafin ya je wurin zai dan da dan nisa amma ya zama nan da nan kawai in ka zo duba za ka yi dama ko hagun ka zaɓa wannan fa ba addini ba ne kuma dole ne musulmi musamman malamai su tsaya su zauna su haɗa kawo kansu in har akwai wani masallaci da yake da irin wannan sifar to a yi maslaha a raya guda ɗaya saboda ba amfani a raya guda ɗaya a haɗa kan mutane shi ya fi alheri kuna wannan 'ya'yanku suna tasowa watakila wannan abun ya zo ya tasiri sama da haka so yana da kyau mutane mu kiyaye kuma kullum abin da ake faɗa idan kana tare da mutane kana da matsala da su da ka ware ka rabu da su gwanda kana cikinsu kana ƙoƙarin kawo gyara idan kana cikinsu ka yi ƙoƙarin ka kawo gyara a cikinsu sai kai samu nasara ana gyarawa ana sa ku kone masu ilimi a ciki ana gyarawa a hankali ana haƙuri ana gyarawa sai ga gaba ɗaya an haɗu an gyaro ya fa ce kawai sabani ya shiga tsakani kawai wanda ya ce na yi baran bewa ni sallah ba ko ni zan je in gina masallaci na rabu da wani wannan ba daidai bane so yana da kyau mutane su yi kokari su kiyaye wannan haɗin kan yana da kyau rabuwar kai ba alheri bane ga al'umma musulmi mu dai ba mu da riba in an rabu ba riba amma in an haɗu ne akwai riba Allah ya gyara mana to kaga anan gurin masallaci ne suka gina shi ba dan Allah ba amma fa masallaci ne har da limamin sa amma Allah ya ce masjidu zirar ne masallacin dirar an yi shi ne don a cutar da musulunci a raba kawukan musulmi wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu Allah ya mana mai kyau to sai Allah ya ce mai kuma bayan nan أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم Allah yake cewa yanzu afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah khairun wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har yanzu wanda ya gina wanda ya yi foundation shine at-tasis assasa kamar ya fidda foundation ya assasa kenan da Hausa ma haka ake faɗa wanda ya assasa gininsa ala taqwa min Allah akan jin tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ridwanin da neman yardar Allah khairun shi yafi alkhairi ai ala talabi taqwa wa ridallahi ta'ala khairun wanda yake neman taqwa da yardar Allah shi yafi alkhairi amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har ko ko wanda ya gina ko ya assasa gininsa akan gaba shine shafa shafir kenan shafa jurufin har wanda ya yi ainihin wato foundation ɗin gininsa a bakin rijiya walgatacciyar rijiya wanda ba ta da ɗaurin baki ina irin katuwar rijiya mai faɗi haka wanda ba a ɗaure bakinta ba kaga nan da nan wani zai iya faɗawa da wannan ita ce ake ce da shi ake ce da ita jurufin har yanzu wanda ya gininsa akan takawa da tsoron Allah da neman yardar Allah shi ne fi alheri ko wanda ya je gina foundation ɗin gininsa a gindin rijiya mai katon baki wanda ba a kewaye bakinta ba halberun latilam tutuwa rijiyar da ba a ɗaure bakinta ba har sakit kenan abin da yake mai fadawa kar larabawa sukan ce hara ya horu fa huwa ha'ir fanhara bihi fi nari jahannama wannan gini ya gangara da shi bai tsaya ko ina ba sai wutar jahannama bina wa hadal masjid dirar gina wannan masallaci na dirar aikal bina'i ne ala shafiri jahannama kamar gini ne akan gabar wutar jahannama malam fayahuru bi ahliha fiha zai afka ya rubta da ma'abota wannan sallah wannan wuri cikin jahannama Abdullahi dan Abbas yace abinda Allah yake nufi anan sayyarahumun nifaqu ila nar munafircin nan shi ya mai da su har suka zama yan wuta to yanzu sai ku zaba masallacin da aka yi shi dan Allah shi za ku yi ibada ko kuwa masallacin da aka yi shi zai gangara da mutane cikin wutar jahannama wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin ku sani cewa Allah baya shiryar da mutane azzalimai dan ku wannan aikin zalunci ne kuma Allah baya so mutane su yi zalunci da za su shiga wuta la yazalu bunyanuhum alladhi banaw Allah ya ce wannan gini nasu da suka gina ba zai gushe ba ribatan fi qulubihim shakka ne da munafurci a cikin zukatansu yasabuna annahum kanu fi bunyanihi muhsinin su suna zaton cewa gina wannan masallaci da suka yi na dirar kamar sun kyautata ne kama hubbiba al'ijil ila qaumi musa kamar yadda aka sanya son bautar dan maraki ga mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam abdullahi da abbas yace la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim ay hasaratan wa nadamatan fi qulubihim wannan gini fa ya zama hasara ya zama nadama a zukatan waɗannan mutane li'annahum nadamu ala bunyanihi saboda sun yi nadama akan gina masallacin illa an taqatta'a qulubuhum sai dai in zukatansu za su faffashe fayamutu su mutu ai illa an tatasadda'a qulubuhum fayamutu haka dai bakin ciki da damuwa zai ta damun su har a ce sai dai in zukatansu ne za su faffashe sai su mutu su huta ga baki daya wallahu alimun hakim lalle Allah madaukin sarki masani ne kuma mai hikima akan dukkan maganganun nan da yake gaya muku so duk abin da aka yi shi ba dan Allah ba sunansa hasara da nadama kuma ba a cin nasara ba a dacewa akan aikin da duk aka yi ba dan Allah ba Allah ka raba mu da aikin banza na'am malam
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم محمد بن الكعب القرظي ya ce yayin da mutanen madina suka yi wa manzan Allah mu baya'a a lailatul aqaba a makka mutum saba'in ne abdullahi bin rawaha sai ce ya rasulallah ya manzan Allah ishtarit li rabbika wa li nafsika ma shi'ta kai sharadi ga ubangijinka da kuma kanka gaba ɗaya ka yi abin da ka ga dama sharadanta abin da kake so manzan Allah yake cewa ishtarattu li rabbi ko ashtaritu li rabbi an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a na shar'anta wa ubangiji na na gaya masa cewa al'ummata za ku bauta wa Allah ba za ku yi shirka da shi da komai ba yace wa ashtaritu li nafsi kuma ina shar'anta wa kaina an tamna'uni ma tamna'u minhu anfusakum wa amwalakum za ku bani kariya za kuma ku bawa ainihin wato kamar yadda za ku bani kariya kamar yadda kuke bawa kanku da duke ku kariya ma'ana za mu zauna da ni da ku kuna masu taimaka min a addini na suka ce idan muka aikata haka to me ribar mu maza Allah ce aljanna alkawari in kun cika shi za ku samu gidan aljanna sai suka ce ribhal baya' kai wannan kasuwanci an ci riba wannan kasuwanci an ci riba mun yadda mun karba to shine Allah ya saukar da wannan aya inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum lalle Allah ya saya daga mu'minai rayukansu ya sayi dukiyarsu bi anna lahumul janna cewa suna da gidan aljanna bayan sun mutu yuqatiluna fi sabilillah su yi yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah fayaqtuluna wa yuqtalun za su kashe za a kashe su a kira'ar hamza wal kisa'i fayaqtuluna bi taqdim al maf'ul ala al fa'il bi ma'ana yaqtulu ba'dhum ba'dha sashin su zai kashe sashin su wa yaqtulu al baqun wa'dan alayhi haqqan wannan alkawari ne akan ubangiji tabaraka wa ta'ala ai zai ba da sawabul janna lada na gidan aljanna wannan abu ne rubutacce fi taurati wal injili wal qur'an haka yake a rubuce a taura haka yake a rubuce a linjila haka yake rubuce a alqur'ani yani anna allah azza wa jalla wa'adahum hadha al wa'd allah ya yi musu wannan alkawari وبينه في هذه الكتب كما ياي بيان وانا القوري اتشن وانا الترتفي قبات ومن انفى بعهده من الله يو اكوي واندا يبقى الله تشكى القوري ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا با وندي كي الله غسكير زنشي fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih ku yi farin ciki da albishir da wannan kasuwanci da kuka yi da Allah tare da shi lalle Allah zai cika muku alkawari wa zalika huwa alfawzul azim lalle wannan shine babban rabo Umar yake cewa inna Allah azza wa jalla baya'aka wa ja'ala as-safqatayn laka Allah ya maka mubaya'a kuma ya sanya kasuwancin duka naka ne gaba daya ka bayar ka ci riba a duniya ka ci riba a lahira imam qatada ya ce allah ya yi ciniki da mutane ya ba su farashi mai tsada ta yadda za su siya su ci riba su sayar da abin da suka saya din da babbar riba tunda ita ce samun gidan aljanna wannan yana nuna mana cewa allah ya yi alkawari ga muminai da suka gaskata ubangiji tabaraka wa ta'ala sakamakon su shine gidan aljanna to amma me sifar su
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ga sifar sunan Allah ya bayani at-ta'ibuna sune masu tuba kullun suna kan tuba Allah ubangiji ka sanya mu cikin bayinka masu yawaita tuba astaghfirullah astaghfirullah manzo Allah ya ce ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru ku tuba izuwa ga Allah ku nemi gafararsa fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra yace ina yin istighfari ina tuba kowace rana sau ɗari ku yawaita tuba ku nemi gafarar ubangijin ku nemi afuwa dangane da laifuffuka da kuke aikatawa a wata riwaya aka ce an annabi ya zauna ana irga istighfarin da yake kafin ya tashi saba'in wurin zama ɗaya fa kafin ya tashi astaghfirullah astaghfirullah sai a irga saba'in saboda tsabar yawan tuba ya ce tubu ilallah ya ku bayin Allah ku tuba zuwa ga Allah qabla an tatlu ash-shamsi ko ash-shamsu min maghribiha ku tuba zuwa ga Allah kafin rana ta bullo daga mafaɗata. duk ranar da rana ta bullo ta yamma maimakon ta bullo ta gabar sai aka ga ta bullo ta yamma to daman yamman nan nan kofar tuba take to idan rana ta fito ta wurin ta toshe ta kenan so ko mutum ya tuba Allah bai zai karba ba komin istighfarin ka Allah bai zai amsa ba so ku yawaita tuba kafin qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha kafin rana ta bullo daga mafadarta yawma la tanfa'u nafsan imanuha kenan la tanfa'u nafsan imanuha لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ko mutum ya yi imani a wannan lokaci Allah bai zai karba ba التائبون الذين يتابوا من الشرك masu tuba daga shirka wa bara'u min nifaq suka barranta daga munafurci a tuba daga shirka a tuba daga bid'a a tuba daga kafirci a tuba daga annamimanci a tuba daga zina a tuba daga cin riba a tuba daga yi da mutane a tuba daga zalunci a ofisoshin gwamnati a tuba daga mu'amala mara kyau da abokanan zama a tuba daga zaluntan iyali a tuba jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba gaba ɗaya ya ku muminai العابدون ما سبوت المطيعون الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل ما سوى الله داء كما سنا ينبوتا الله شيشي كدي الحامدون ما سوى ينوى الله قوديا الذين يحمدون الله تعالى على كل حال ما سوى ينقودي الله أكون حالي سكي في السراء والضراء ko suna cikin jin daɗi ko suna cikin cutuwa ko da lafiya ko ba lafiya yawaita faɗin alhamdulillah an ji wani sahabi yana yawan faɗin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah aka ce me yasa bawan Allah kake yawan faɗin alhamdulillah yace kalimatun ahabbaha Allah kalma ce da Allah yake yawan sonta so ina yawan faɗin alhamdulillah ne dan na san Allah yana son a yawaita gode masa so ku yawaita gode wa ubangiji la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid idan kuka gode mun kuka yi shukura zan ƙara muku ni'ma akan ni'ma wa la in kafartum idan kuma kuka butulce min to ku sani lalle azaba ta mai daɗaɗi ce kwarai da gaske mai girman gaske alhamidun kenan masu tuba masu godewa Allah tabaraka wa ta'ala an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa awwal man yud'a ila aljannati yawm alqiyamati alladhina yahmaduna Allah fi sarra'i wadh-dharra mutanen farko da za a fara kiransu a ranar tashin alkiyama mutanen farko da za a fara kiransu a ranar tashi alkiyama su shiga aljanna su ne waɗanda suke yi wa Allah godiya a kowane hali suke ko ba lafiya alhamdulillah in an samu ciniki alhamdulillah babu ciniki alhamdulillah zazzabi yake alhamdulillah lafiyar sakalau alhamdulillah alhamdulillahi ala kulli hal alhamdulillah ko a bakin kura ko kura ta rike ka za ta gatsa ka alhamdulillah eh na'am bare kuwa alhamdulillah Allah ka azurta mu da gode maka wannan riwaya haka imam al-hakim ya fidda ita a cikin al-mustadrak kuma ya ce hadisi ne sahihi a bisa sharadin imam muslim da abu nu'aym a cikin al-hilya da imam al-haisami shi ma ya ruwaito da imam tabarani duka su ruwaito wannan hadisi din as-sa'ihun na gaba cikin sifofin su sune as-sa'ihun me as-sa'ihun sune as-sa'imun masu yawan ta'azumi na nafila da na farilla haka abdullahi dan abbas ya faɗa haka abdullahi dan mas'ud ya faɗa as-sa'ihuna bayan Allah na kwarai su ne masu yawaita yin azumi litinin alhamis suna azumi duk wata suna azumi da ake yi a cikin kowane wata alhamis litinin ba ta wuce su da ayyamul bidi sha uku sha hudu sha biyar baya wuce su jama'a azumi alheri ne ba sai na ramadan kaɗai ba na nafilan nan litinin alhamis nan Allah ya taimake ka ka saba jikinka ya saba da shi ai alhamdulillah malam an yi maka albishir malam ka dace azumi yana ƙara lafiya duk mai yawaita azumi za ga Allah ya bashi wato lafiyar jiki ba za ka ga yana da yawan laulayi ba azumi ba lafiya kun ga yanzu nan da ramadana mun fi lafiya da wahala ka ga mutum ya je wai asibiti wai bai da lafiya ana samu ba ba a samu amma dai cutar tana raguwa saboda yawa yawan cututtuka suna faruwa ne da yawan cin abinci azumi yana ƙara wa bawa kusanci da ubangiji in kana yawaita azumi na nafila to Allah zai zamanto yana kusa da kai kenan akwai albarka akwai alheri a ciki suri as-sa'ihun sufyan ibn uyayna rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a yace an ambaci as-sa'im as-sa'ih ne لتركه اللذات كلها من المطعم والمشرب والنكاح saboda mai azumi ya bar duk abu na jin daɗi na abinci na abin sha da aure duka shi yasa aka ce da shi as-sa'ih imamu ata ya ce as-sa'ihun ana nufin al-ghuza al-mujahiduna fi sabilillah mayaka masu jihadi saboda Allah kamar yadda aka rawaito daga Usman ibn Maz'un yace idan li fi siyaha yake ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ce inna inna siyahata ummati al-jihad fi sabilillah ko da ke hadisi ne da'if mai rauni ne ba a aiki da shi so za a iya fasara as-sa'ih da as-sa'im masu azumi Allah samu a ciki wasu ma malaman suka ce as-sa'ihuna ɗaliban ilimi haka imam ikrima ya faɗa as-sa'ihun ana nufin me tullabul ilm masu neman karatu sifan bayan Allah na kware suna neman ilimi arraki'una sajidun masu ruku'i masu yawaita sujada al'amiruna bil ma'ruf ga yawan umarni da kyakkyawan aiki muminai na kwarai duk inda ka gansu suna cewa ayi mai kyau a daina mummuna ayi mai kyau a daina mummuna kuntum khaira umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى Allah ya ce ku ne mutane waɗanda kuke na ƙwarai bayan Allah waɗanda Allah ya fitar wa mutane sifar kuna umarni da kyakkyawa kuna hani akan mummuna so sifar mumine na ƙwarai suna wa'azi suna faɗakarwa jan kunne da nuna wa mutane su yi mai kyau wannahuna anil munkar suna hani akan murkari shirka da bid'a wal hafizuna li hududillah ga kokarin kiyaye dokokin Allah alqa'imuna bi awamirillah wanda suke tsayuwa da umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala ahlul wafa'i bi bai'atillah kenan waɗanda suka cika mubaya'ar ubangiji جعلنا الله منهم بايا كما جيروا التائبون العابدون الحامدون الراك السائحون الراكعون الساجدون ما سير ركوعي da sujada ko sallah kenan الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله سواء وانا سيتي وبشر المؤمنين kai bishara wa mumine waɗannan su ne mumine na ƙwarai Allah ya sanya mu a cikinsu sai kuma ya ce me
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله يشي ما كان للنبي bai dace ga annabi ba wallazina amanu da wanda suka yi imani ba aikinsu bane bai kamace su ba bai dace da su ba an yastaghfiru lil mushrikin su rinka neman gafara wa mushriki ko mushrikai duk wanda yake mushrike ne ba a neman masa gafara ma kana lin nabiyyi wallazina amanu ba dabi'ar annabi bane ba wanda suka yi imani bane sai wannan aiki walau kanu uli qurba ko da ku dangin su ne na kusa da su min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su waɗannan mutane cewa wato yan wuta ne wannan aya ta sauka ne kamar yadda riwaya ta tabbata cikin sahih bukhari kitabul janaiz um, abdul wahid ibnu ahmad al-malihi yace akhbarana ahmad ibnu abdullahi an-nu'aimi yace akhbarana muhammad bin yusuf haddathana muhammad bin isma'il haddathana abu al-yaman anba'ana shu'aib an zuhri haddathani sa'id bin al-musayyib an abihi yace lamma hadarat aba talib al-wafa' yayin da mutuwa ta zo wa abu talib baffan annabi wani abu talib baffan annabi ne an sa abu talib shine baban ali ibn abi talib to amma ya rayu ya nuna ƙauna da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so shi iya so iya ƙauna ya mutunta annabi ya darasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma Allah bai bashi musulunci ba dan musulunci baiwa ce ba kowa ake bawa ba sai wanda Allah ya bashi rabo da dacewa Allah ya tabbatar da mu akan sai samu mutu muna musulmi wannan bawan Allah babu wani mutum a duniya da ya taimaki manzon Allah irinsa Abu Talib ba yayin da mutuwa ta zo masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wurinsa sai ya tarar da su Abu Jahal da abdullahi ibn umayya ibn al-mughira manya manyan ƙureshawa kafirai sun kewaye wannan dattijo babbansa sai manzan Allah ya ga wannan dattijo ko mutuwa zai kuma gashi bai samu karɓar musulunci ba sai manzan Allah ce ya amqul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya bafana ka ce la ilaha illallah wata kalma ce da zan tsaya maka da ita a wajen Allah madaukakin sarki sai Abu Jahal da Abdullahi ibn Umayya wannan kafirai suka ce a targhabu an millati Abdul Muttalib yanzu kai Abu Talib zaka kyamaci addinin kakanninka ko addinin iyayenka irin su Abdul Muttalib zaka bar addinin babanka kama addinin Muhammadu addinin yara sabon addini manzo Allah yana cewa ya am ya bafa na qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah kace la ilaha illallah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه manzo Allah bai gushe ba yana ta miƙa wannan kalma ta shahada ga baffansa yana ya baffa ka ce la ilaha illallah kada ka mutu fa amma waɗannan manya-manyan kafirai da su Abu Jahal da su Abdullahi bin Ubayya Umayya suna ta maimaitawa suna ce masa yanzu kyamatar addinin iyayenka zaka yi ya za ka bari ka mutu akan dinul ajaiz addinin gajiyayyu sabon addini addinin yara yan zamani malam ka ji abin da ake gaya annabi tun a zamaninsa bakon addini shi samun da Allah faɗa wata riwaya yana cewa bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban fatuba lil ghuraba musulunci ya fara yana bako ana ce da shi bako bako mutane suna cewa bakon addini bakon addini wasu ya'udu gariban kuma a haka din musuluncin zai koma yana bako fatuba lil ghuraba waɗanda ake ce da su masu bakin addini din nan to wata bishiya a gidan aljanna mai suna duba ta tabbata a gare su ce wanda aka sifanta shi cewa yana sabon addini ko yana bakon addini to ya ci sa'a daman 'yan gargajiya haka suke faɗa wa mutane da 'yan bidi'a haka suke gaya wa mutane an zo da addini sabo duk abin da aka ce a yi sai a ce an zo da addini sabo misala ya ta maimaita wannan kalma ga wannan dattijo amma ina Allah bai yadda ba waɗannan kafirai suke ta maimaita masa ya za ka bar addinin iyayenka ka ji yan kafa hujja da addinin iyaye ko wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun idan an ce su ba abin da Allah ya saukar da abin da manzo Allah ya zo da shi sai a a bar mu akan abin da muka tarar da iyayenmu da kakanni suna yi Allah ya ce yanzu ko da iyayen nan da kakanni ba su ainihin wato a a a a a ba su da hankalta ba su hankalci abin da ake yi na addini ba ba su ilmance shi ba da ƙarshe wannan tsoho dattijo bafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ana ala millati abdul muttalib ni kam ina kan hanyar abdulmuttalib kuma zan mutu akan addinin abdulmuttalib wa aba an ya kula la ilaha illallah ya kiya ce la ilaha illallah annabi yayyayyayyayi ya buga ya buga ya buga dattijan nan ya kiya ce la ilaha illallah manzo Allah ya juya yana wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi zan yi ta neman maka gafara matukar Allah bai hana ni ba shine Allah ya sakar da wannan ayar ma kana lin nabiyyi bai dace ga annabi ba wallazina amanu da ma wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin su rinka neman gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da ko dangin su ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa waɗannan mutanen 'yan wuta ne kaga kenan Allah ya hana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya nemi istighfari ga wannan bafa nasa amma abin mamaki malam an yi wasu mutane da yanzu a wannan zamani ya ahlul bid'i wal ahwa suna cewa ai wannan baffan annabin ai ya musulunta ai wannan baffan annabin ai musulmi ne ai ya ma za a yi a ce baffan annabi yana wuta to ya za ka yi yaya za ka yi haka Allah ya kaddara kuma abin da yake a rubuce a littafi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi yace zan maka shaida da wannan kalmar ran tashi alkiyama zan tsaya maka a wajen Allah ko da la ilaha illallah wannan kadai ka faɗa in Allah ya so da ita zan tsaya maka a wata riwaya ce laula an tu'ayyirani quraish fayaquluna inna ma hamalahu ala dhalika aljaza la aqarartu biha aynaka shi bafan ya faɗa kamar da imam muslim ya ruwaito a wata riwayar shi bafa annabin ya ce kai da ba dan ƙurin shawa kada su aibanta ni ba ni kam kada su ce na ce la ilaha illallah saboda na gajiya ma'ana gajiyawa ta sa da tsoro yasa na ce la ilaha illallah wallahi da na faranta maka rai ya manzan Allah da zan ce la ilaha illallah din to amma ni ba na son ƙurin shawa su aibanta ni ban yadda ba to shine Allah saukar da innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai fa Muhammadu fa baka shiryar da wanda kaga dama ko baka isa ka shiryar da wanda kaga dama ba sai dai Allah madaukin sarki shi yake shiryar da wanda ya ga dama tabaraka wa ta'ala to jama'a wannan yana nuna mana duk dabaraka duk wayanka duk yanda ka so ka shiryar da mutum in dai Allah bai rubuta masa shiryan nan ba wallahi ba zai shiryu ba kuma wannan yana nuna mana duk wanda yake da mahaifi wanda yake mushriki ne ba musulmi ba to babu buƙatar ma ya je ya neman masa gafara ko ya ce Allah ya fi masa inda ya mutu yana wannan shirka din akwai riwaya da Imam Bukhari ya fada ita a cikin Fadailul Ansar daga Abdullahi ibn Khabbab daga Abi Sa'id al-Khudri yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ambaci bafan annabi a wajensa sai manzo Allah yake cewa la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah wataƙila wataƙila cetona zai amfani wannan bafa na ranar tashin alƙiyama fa yuj'ala fi dahdahin min nar ko min an-nar yablugu ka'bayhi yaghli minhu dimaghu za a yi masa wata alfarma yana cikin wuta amma za a sauƙaƙa masa a rage masa wutar ta zo iya idan sawunsa ta bar sauran jikin amma fa inda take cin daga kafa iya idan sawun yana ta farfasa kwakwalwarsa tana fashewa tana zubowa ƙasa kaji jahannama kenan inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama kaje fa wai shi a cikin yan wutan ma idan an tambaye ka a cikin yan wuta waye ne aka neman masa sauki ceton annabi zai same shi ya dan samu sauki shine babban annabi abu talib dan baban aliyu annabi ya ce za a dan fito da shi haka a dan sauƙaƙa masa ana gasa shi amma daga iya idan sawunsa ne kurum amma saboda masifar da take cikin wutar jahannama wato wutar tana ƙona ƙasan amma ƙasan yana ta farfashe yana fasa ƙwaƙwalwar tana tsiyaya manzo Allah ya ce wa innahu la ahwanu ahli nar shi yafi kowa saukin azaba a cikin wutar jahannama a duk duniya baki daya ba dan komai ba aka yi masa wannan saboda taimakon annabi da yi ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa wata rana ya je makka sai ya je kabarin mahaifiyarsa ita ce aminatu asalin sunan malamai amina ne ba wai amina ba kamar yadda bahaushe ke cewa amina a'a amina shine sunan daidai ya tsaya a kabarinta a sai da rana ta yi zafi yana ta jiran ko allah zai masa izini ya neman mata gafara a riwayar imamu tabari daga suleiman ibnu buraida daga babansa haka imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad manzo Allah sallallahu ya tsaya ya dade yana jiran a bashi dama sai Allah ya saukar da makana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin bai fa dace ga annabi ba da wanda suka yi imani su nemi gafara wa mushrikai wannan ya nuna mahaifiyarsa bata mutu akan musulunci ba a wata riwayar ta abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi cewa zara nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi shi abu huraira ce annabi ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa fa baka wa abka man haulahu yayi kuka yayi kuka hawaye ta zubo masa waɗanda suka raka shi ma su ma suka yi ta kuka manzo Allah ce istazantu rabbi azza wa jalla na nemi izinin ubangiji na fi an astaghfira laha dan in nema wa mahaifiyata gafara falam yu'zan li amma ba a bani dama ba shine zubar da hawaye wasta'azantuhu fi an azura qabraha amma na nemi izinin ubangiji na ya bani dama in ziyarci kabarin mamata fa'adina li sai min izini amma bai bani dama in daga hannu in yi mata istighfari ba manzo Allah ce fazurul qubur fa innaha tudhakkiru al maut ku rinka ziyartar kabari saboda ziyartar kabari yana tunatar da mutuwa ana so mutum ya zama mai tuna mutuwa mai yawan ziyartar kabari a wata riwayar imamu qatada kamar yadda ya zo a riwayar imamu tabari cikin tafsirinsa manzo Allah yana cewa la astaghfiranna li abi kama astaghfiru istaghfara li ibrahim li abi zan nema wa babana gafara kamar yadda annabi ibrahim ya nema wa babansa ma gafara sai Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم wannan yana nuna mana ya ku yan uwana shirya a hannun Allah take in ya ga dama ya baya da wanda ya ga dama in ya ga dama ya hana so ba wani wanda yake da shirya a hannunsa da zai ce wai in baka bi shi ba wai ka halaka innaka la tahdi man ahbabta annabi aka ce kai baka shirya da wanda ka so wanda ka ga dama wanda kai ra'ayi walakin Allah ya hadi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne so ku nemi shiriya a wajen Allah ba wai shirya a wajen wani Allah ba ina waɗanda suke cewa aljanna tana hannunsu ko a kiyama ne sai sun ga dama sun buɗe maka shiga ina wanda yake cewa in ba abu shehinsa ba in ba abu waliyinsa ba ba za a shiga aljanna ba ina wanda ya ce duk yanda goshin ka yi baki da sallah in dai ba shehinsa kai bi ko waliyinsa ba ka bi kaya aikin banza ina wanda ya ce in ka bi hanyarsa in ka bi jama'arsa in ka bi addininsa in ka bi kungiyarsa idan ka mutu ma Allah bai kai ka gidan aljanna ba sai ya yi challenging ubangiji haka fa waɗannan al'umma ta wannan zamani suke ga ubangiji irin wannan gatsali irin wannan rashin ladabi irin wannan rashin kimanta ubangiji saboda wani dan adam guda ɗaya baka bi shi wai a ce wai Allah za a yi challenging ɗinsa a kiyama wai in dai kai ɗariƙa kaza ba ka mutu Allah bai saka aljanna ba to shi kansa Allah za a yi challenging ɗinsa wallah wannan ni da kunne na naji wani yana faɗin wannan ina masu da'awar malaman su ne alloli malami wai wani malami wai wali wai shine Allah a ƙasar nan aka yi waka aka kira suna wani malami aka ce Allah ne aka sa masa kamben lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba a ƙasar nan kuma wai wai ana da'awar musulunci wai masu addini ne kuma aka ce da annabawa da mala'ikun Allah da duk halittu a hannun shi wannan shehu yake shi yake da ikon turo annabawa shi ke da ikon tsare su ya hana su zuwa aka ce bai haifa ba ba haife shi ba ana kida ana rawa yanzu malam irin wannan ko wannan ko wannan wakar kurin da aka yi wallahi ta isa Allah saukan mana da masifa shekara saba'in Allah ai ta kashe mutane ba a san suwa suke kashe mutane ba ai ta bala'i ai ta neman ruwa ya ki zuwa zina ta yawa fashi da makami ya yawaita mutane su ta kashe junansu ba san me dalilin da yasa suke kashe junansu ba saboda an fusata ubangiji shirka sabon Allah zunubi laila nahar sannan wannan yana nuna mana cewa ashe ana son ziyartar kabari kana ziyarar kabari ka ci gaba baka ziyarar kabari to wallahi akwai alamar tambaya akan lamarinka ziyarar kabari sunna ce mai karfi manzo Allah ya ce ku ziyarci kabari zurul qubur fa inna tudhakkirukumul akhirah ku yawaita ziyartar kabari lalle ziyartar kabari yana tunatar da ku lahira kana ziyartar kabarin babanka mahaifiyarka ba ta mutu ba kana zuwa ka ziyarci kabarinta ashe yana da kyau mu rinka ziyartar kabarin iyayenmu haka kurin mutum wata rana da yamma ya kama hanya kai ya tsaya ko ina sai kabari ya je ya duba mutane a kwance assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiya amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane muminai addu'a da ake in za a je makabarta kenan in an shiga amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane muminai wa inna insha Allah bikum lahiqun mu ma insha Allah muna nan za mu zo mu tarar da ku muna neman Allah Allah Allah ya mana afuwa da mu da ku gaba daya kaga dan adam a kwance wanda ya fika mulki ya mutu wanda ya fika kuɗi ya mutu wanda ya fika lafiya ya mutu wanda ya fika gata ya mutu wanda ya fika yaya ya mutu wanda ya fika ilimi ya mutu wanda ya fika iya siyasa ya mutu wanda ya fika iya mulki ya mutu wanda ya fika iya rike bindiga ya mutu wanda ya fika matsayi ya mutu wanda ya fika komai ya mutu kaifa dole kai ma zaka mutu kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai sai an dandana mata mutuwa so ka ga waɗannan mutane a kwance sai ka kada kai ka zubar da hawaye ka ce ya Allah irhamna yawmal ardi alaik ka ji kanmu ya Allah ranar da za a bujuro da mu gare ka ya Allah ya Allah waɗannan bayan Allah ka yafe musu malam ka duba zafin da ake yi ɗaki idan ka shiga sai ka buɗe window kana jin zafi akan gadonka akan katifarka akan bargonka akan bonanka amma zafi ya dame ka to ina ga ɗan uwanka da yake kwanci a cikin kabari ba window ba kofa ba mashayar iska ɗa da aka kawo shi kabari nan da ya zo ya kawo ubansa kabari shi ne fa in ya ga wani rami ma zai toshe shi dan fa shi yake daukan ubansa sa ko uban shi yake dan daukan dan ya tsoma shi a cikin kabari wanda ko kafar ka guda ɗaya kasa a cikin kabari minti ɗaya ya yawa sai ta jike sharkab da gumi haka muke ɗiban iyayenmu mu zuba haka muke ɗiban malamanmu mu zuba haka muke ɗiban makotanmu mu zuba haka muke ɗiban matanmu mu zuba haka muke ɗiban dangin mu zuba suna nan a kwakwance wasu dukansu ake wasu ifu suke wasu suna wayo Allah sun shiga uku tunda Allah ya duniya ake mutuwa ba a daina mutuwa ba har yau ana mutuwa yau dinnan za a mutu gobe ma za a mutu jibi za a mutu wani kuma yau za a haife shi jibi ma za a haife shi kuma ka rayuwa take kuma kai ma kana hanya law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya za ta tabbata ga ma'abotanta to da manzon Allah ya tabbata a ciki da yana nan ina Muhammadu dan Abdullah ina manzon Allah yake farin jaka da aikake daga Allah dan gatan Allah cikamakin annabawa wa imamul mursalin yana ina baya na yana kabari so ashe za mu tafi yana da kyau mutum ya samu dama lokaci bayan lokaci ya rinka ziyartar makabarta dan ko makabarta ziyartar ta tana ainihin tunatar da mutum lahira kuma ana samun lada a nan za mu dakata insha Allah saboda yanayi na lokaci za mu amsa tambayoyi gobe za mu tashi akan isar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam dan ku annabi ibrahim ya je ya nemo wa babansa gafara to za mu ji me ya faru insha Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ita ce addu'a da ake a tsakanin wato sujada guda biyu rabbi gafirni warhamni wahdini ba wahdani bane wahdini wajburni wa afini warzuquni ta yi daidai
wannan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam ya halatta mutum idan zai yi roƙo ko zai tambayi wani abu sai ya ce fi sabilillahi wa rasulihi ko kuma bai halatta ba
sai dai a ce fi sabilillah a bayar saboda Allah kuma a bayar dan kaunar manzan Allah da ake wannan ba laifi in na magiya ne za a yi ana yi ne da Allah ake magiya na'am
wannan ya ce malam mutum ne yana da 'ya'ya maza da mata to amma sai ya ɗauki gonakinsa sai ya raba wa 'ya'yansa maza kaɗai da gonakinsa da wasu gidajensa amma bai ba wa mata ba shi malam ya yi daidai ko ba gaskiya ba daidai ba ne suna wannan abin zalunci bai halatta mutum fa yana da 'ya'ya ya wari wasu 'ya'ya ya musu kyauta ya hana wasu ba fa manzo Allah ya ambaci wannan da zalunci akwai wani bawan Allah kamar yadda hadisi ya zo sahihi tabbatacce ya ware wani ɗansa guda ɗaya ya bashi gona sai ya gaya wa mahaifiyar yaron ya ce na ba wa ɗana wani ki zama shaida gona ta ce ka gaya wa annabi sai ya ce a'a sai ta ce to ka je ka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka ba wa sauran 'ya'yan ne sai ya ce a'a sai manzo Allah ce to tashi ka bani guri ni ba zan shaida akan zalunci ba fa ashhid ala hada ghairi ka je ka gaya wa wani ya maka shaida ni dai Muhammadu ba zan ma shaida akan wannan zaluncin ba so haramun ne haramun ne wani ya ware wani abu cikin dukiya ya ba wasu ya'ya bai ba wasu ba ko me sai ka raba musu kowa kuma akwai wata al'ada da mutanenmu suke sai mutum ya zo ya raba gado tun bai mutu ba tun bai mutu ba ya rarraba gado ya ba wancan ya ba wannan wanda yake mai biyayya ba shi da yawa wanda baya masa biyayya ya hana shi to ai ba kai ka raba gado ba Allah da kansa shi ya raba gado shi yasa ko annabi ba a ba shi ya raba ba yana ya raba da kansa so duk uban da ya zo ya raba gado kafin ya mutu ya yi aikin banza in ya mutu ku sake kawai yawwa bai yi ba don saboda akwai nau'i na zalunci ku daina ba wa 'ya'yanku wani abu ku hana wasu fa ba daidai ba ne na'am
wannan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam me hukuncin mutum namiji ya sa zobe na azurfa kuma idan ya halatta malam guda nawa ya kamata mutum ya takaita
an dai hana sa zobe na zinari bai halatta ba a sa zobe na zinari amma na azurfa ana iya sawa ana sawa a hannun hagun ko guda ɗaya haka yadda dai ka ga yi maka sha'awa duk wanda ya ɗaura zinari a nan duniya a lahira bai zai ɗaura ba ya kamata kusan da wannan na'am
to yace daga ƙarshe malam ina baran addu'a daga 'yan uwa musulmai saboda zan shiga jami'a da kuma fatan Allah ya buɗa min basira da kuma nacin karatu sannan Allah ya taimake mu wannan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya ina neman ina neman aiki ne nake neman yan uwa su taya ni da addu'a Allah ya bani sa'a wannan ya ce malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam taimaka mini da addu'a saboda wani kaninmu ne aka kama shi tun farkon azumi har yanzu kuma ba mu da labarinsa wani ya ce zuwa ga malam da fatan ka sha ruwa lafiya allah ya karba mana ibadunmu ya ce malam ina son a taya ni da addu'a saboda ina neman aure wani ya ce malam ina so a taya ni da addu'a bani da lafiya wannan ma cewa a taya shi da addu'a Allah ya ba mu sa'a so a takaice masu addu'o'in
akwai a wata sanarwa wadda tana da muhimmanci wadda ke ba sanarwa ba ne bayani ne ya kamata ne muku shi tun baran can amma saboda rashin lokaci ba mu samu dama ba za mu isa muku da shi a gurguje a ƙarƙashin gudanarwar wannan tafsiri mai albarka da ake a wannan gari na kumo gari mai albarka wannan makaranta ta wannan tafsiri ta haifar da abubuwa kamar haka alhamdulillahi a ƙarƙashin kulawar ubangiji da jagorancinsa akwai ɗaiɗaikun yara da aka samu dama aka tura su karatu ƙasar waje suna karatun addini daidai gwargwado kuma za su dawo za su ci gaba da gudanar da da'awa a wannan gari insha Allah. kuma ba a daina ba daidai gwargwado ana dan tsitsinta duk shekara waɗanda suka dace ana taimaka musu a sama musu makaranta musamman ƙasashen waje da za su je su yi karatu sama abin da yake faruwa shine za a iya ɗaukan yaro bayan an duba cancantarsa a taimaka masa sai kuma a sama masa admission ɗin sai ya zamanto kuma ba wanda zai taimaka masa ya tafi ya je karatun nan yanzu haka akwai yaro da muke da shi a nan mun gama masa komai mun sama masa admission da makaranta ma da zai je kyauta a can amma wallahi an buga an buga sama da ƙasa yan uwansa da danginsa wasu suna da hali sun ki su taimaka wasu kuma ba su da hali haka dai yaron yana nan yana zaune admission din yana gabansa dole ya yi asarar sa zance ba a iya bashi kuɗin jirgi da zai iya kai shi bai wuce dubu ɗari biyu ba an kasa taimaka masa yaro mahaddacin alkur'ani mai taimako yana ta bawa yara hidima yana karantar da su su wannan ita ce matsalar da ake fuskanta ya kamata kuma a samu wasu da za su yi tunani in an samu yaro haziki da muna tunanin nan gaba za su zo su taimaka mu taimaka musu wannan kujerar da kuke gani ga ta nan ana nan ana yin ta ni wata ran zan iya faduwa na mutu su waɗannan yaran da muke coaching din su muke training din sai su zo su hau su yi ta yi abu ne na haraba da ba daina za a yi ba so ba wani abu ne da zamu zo mu yi ta yi wai mu ya mu ya mu ya ba bai sai yi ba akwai mutuwa akwai gajiya akwai tsufa akwai canjin yanayi akwai rayuwa kuma kamar yadda gani ni bako ne zuwa nake duk da cewa garin mu ne amma zuwa nake kullum so samun wasu da a dada training din su su ma suna taimakawa lokaci lokaci zai taimaka mana so a gargashin wannan tafsiri alhamdulillah muna da wannan nasara sannan a gargashin wannan tafsiri mun bude wani markazi na tafidus sunna annabawiyya sa yara su rinka haddace hadisan manzon Allah sallallahu kamar yadda suke haddace alkur'ani mai girma duk shekara muna tsintan yara shi ma duk ba ku san cewa ana yi ba ya kai shekara biyu zuwa uku kenan daga nan garin ana ɗaukan su a tura su su tafi wani gari can a duk ƙarshen shekara a cikin kwana arba'in za su haddace bukhari da muslim amma sharaɗin wanda zai wannan abun sai wanda ya haddace ƙur'ani wasu suna karyatawa kuma za mu tabbatar muku ba karya ba ne kuma yanzu nan yaran garin nan naku akwai wanda suka yi wannan abin bayan mutum ya haddace qur'ani kuma idan ya haddace duk hadisin da ka jawo in dai a cikin bukhari ne insha Allah yaran zai ce ma yana ciki ko baya ciki kuma da larabci haka duk hadisin da yake cikin muslim in dai kayi kotun ɗinsa zai iya kotun ɗinsa ya gaya ma waye ruwaito shi kuma a ina yake a wani babu yake kwakwalwa ce ana yi kuma yaranmu suna yi alhamdulillah bana yanda aka yi karatun cikin yaranmu na koman nan suna daga cikin waɗanda aka samu su ne zakakure na gaba kuma ta dalilin haka ma ɗaya daga cikin su har Allah masa ni'ima kuma duk zai tafi wata jami'a wanda ba za mu faɗe ta ba sai ya tafi tukun za mu faɗa saboda miyagu dan akwai wanda ba sa so suna faɗa da abin ina mamakin wannan abu a ce mutum zai je haddace hadisin annabi ya haddace Allah ya ce manzon Allah ya ce amma ana faɗa da yaran nan ana fada da su akwai wanda za su je an hana su zuwa wani ya yi ta fada an ta cewa wai wace ku je ku haddace hadisi an ce muku hadisi haddacewa ake fahimta ake inda ba dan haddace ba bukhari ya haddato ya rubuta shi a littafi yanzu in ba a haddace ba yayi malami yana karantarwa zai kwatan din hadisi duk abin duk hadisin da ka kawo in ba haddace shi kai ba yana cikin littafi ne kaga wannan ma ai magana ai jahilci ce ai so wallahi ina gaya muku mutanen garin nan wallahi wallahi ni'ima ta zo muku karbe ta hannu biyu idan ba ku karbe ta hannu biyu ba fa Allah zai kawar da ku ya kawo wasu yanzu abin da ake so a Najeriya hatta sarkin musulmi sai da ya magana kamar yadda ake musabakar alkur'ani izu sittin haka za a rinka musabakar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yaro ya zo a ta mai kotin hadisai kawai da references yanzu ilimi ake malam karatu ake mun gaji da fada mun gaji da zage-zage mun gaji da hayaniya karatu karatu shine zai fidda dan adam so ni ina ba ku shawara ku taimaka ku ba da haɗin kai ku taimaki yaranku duk shekara ana tura yara suna zuwa suna yi bana ma an tura wasu kuma sun je sun yi bara ma wasu sun je kuma baɗi ma za mu daɗa tura wasu insha Allah a nan garin insha Allah zuwa wasu 'yan shekaru sai mun fidda yara bila adadin wadda Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmizi na Sa'i Ibn Majah gaba ɗaya na kansu saboda ba wani wanda zai zo yanko wani hadisi ya ce annabi ya ce face sai sun san a ina yake dan Allah wannan ba ci gaba bane alheri ne ba mu da wani abin da za mu yi addini sama da wannan hifdus sunna tuntunin a duniya an yi nisa ana yi to cikin taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ina faɗa ne dan koda wata ran za mu gayyaci wani yaro ubansa kada ya hana shi shi yasa na faɗa in bold mu muka ce ya zo kuma da sanin mu kuma alhamdulillah ya taimakon su ake yi a ba su abinci kwana arba'in ci da sha har wanki da guga ake musu sabulun wanka a ba su kuma su gama a yi musu musabaka a yi musu kyaututtuka kuma akwai hanyoyi na samun tafiya karatu kasashen waje amma sharaɗi yaro da ya haddace alkur'ani ne to sai muka yi wata dabara yaran da muka tura suka je suka yi karatun sai muka ce yanzu tunda abin shekara shekara ne mu bari mu yi dabara mu ma mu bude a nan garin komo wanda su ma za su kocin wasu yara irin su suna koya musu kafin shekarar ta zo su ma sun yi wannan haddar shine aka yi muka samu yara alhamdulillah suka zo sun fara yi muka rasa wuri da za mu je mu yi muka samu wuri masallacin fada muka je anan suke zuwa da safe suna zuwa suna yi asabar ladi ne ko dai lokacin da suka samu anan suke zuwa suna hadda bukhari da muslim kuma tuntuni sun yi nisa kuma suna yi bayan wannan kuma bana muka daɗa kawo wani tsari na daban na yara ƙanana wancan na manya ne sai in ka haddace qur'ani izu 60 shine za a baka bukhari da muslim a ce ka haddace kuma wallahi suna yi wallahi wallahi suna yi suna nan yanzu anan kusa da ni kuma za ku sha mamaki wata ran insha Allah bi idnillah yanzu cikin taimakon Allah wasu daga cikin ku akwai daura shi ma da muka yi na kwana bai zai wuce sha biyar ba ne su dai waɗannan 'ya'yan naku su dai wannan yaran da suka je suka koyo su ne su ko muka ce su tsinci 'ya'yanku ƙanana da mata da maza akwai hadisai guda ɗari uku akwai ɗari ɗaya da ɗari biyu da ɗari uku ɗari ɗari ɗari ne sau uku hadisai ne na ibada da addini da aƙida da abin da ya shafi fiƙihu da gane addini gabaki ɗaya gajejjeru gajejjeru aka yi su yanda yara za su haddace sai aka yi musu daura yanzu daura ana yin ta a nan wannan makarantar nan ta masallacin nan masallacin buloti masallacin zagak ko sagak suna nan suna yi Allah saka wa hukumar makarantar da alheri ta ba da dama kuma ana yin dauran kuma ni na kai musu ziyara kuma na ga yaran kuma ni sai da na hawaye wallahi wallahi yarinya karama ina jin da bata wuce shekara bakwai ko takwas ko tara ba in yayi yawa ta haddace hadisi ɗari uku da ka ina da shi a ipad ɗina yanzu yanzu a nan gurin in na ga dama wata ran zan sa mai kyamarar nan ya jona muku ga yarinyar yar ɗil da ita da kaɗan ta wuce tebur ɗin in ma ta kai tebur ɗin hadisi ɗari uku kuma a cikin wannan mata fa a cikin yaranmu na garin nan ka tsayar da yarinya ka ce karanto min hadisi na kaza sai ta karanto da lambarsa da wanda ya ruwaito duka-duka a cikin kwanakin da bai wuce kwana goma ba akwai yaro ɗan ƙarami na manta sunan yaron ƙaramin yaro ne ƙaramin yaro ya share hadisan nan guda ɗari uku ɗan ƙarami ɗil haka da shi so yanzu wannan yaron idan baban sai ba da haɗin kai ana musu wannan ana musu malam kafin ya balaga ba sai dai ka neme shi ba gaba ɗaya gama kutubu sita ɗin nan dan Allah ba mu ci nasara ba alheri ya sauka to ana nan ana ta yi yanzu wannan daura ce muka yi ta a matsayin somintaɓi da gwaji kuma yaran nan mazansu da matansu sun yi kuma a cikin kwanaki goma sha biyar nan za su haddace wannan hadisai ɗari uku kai ma sun ma gama wasu su duk sun gama yara kuma ƙanana duk ƴaƴanku ne wasu duk suna nan a zaune a nan gurin ba su ba duk kablal buluk waɗanda suka balagan gaba ɗaya ba su wuce ƙwaya uku hudu ba in sun kai to wannan alheri ne duk a ƙarƙashin wannan tafsirin dai da ake yi aka kawo wannan so muna sanar da yan uwa a ba da cikakken goyon baya ga wannan makaranta wata makaranta ce mai zaman kanta ta haddace sunna ta haddace hadisan annabi akwai tafiz ta alkur'ani ko to yanzu kuma akwai tafiz ta sunna kuma wani abun duk najeriya ake yinsa muna yi a kano muna yi a sokoto akwai a katsina akwai a bauchi akwai a ina ne akwai a maiduguri akwai a yola akwai a adamawa akwai a taraba akwai a ko ina akwai kaga duk abu na alheri idan ya zo bai kamata mu manta garin mu kuma muna kawowa so ƴaƴanku suna nan suna yi kuma insha Allah za ku je wani tsare-tsare nan gaba wanda zai zo so muna sanar da ƴan uwa waɗanda suke sha'awar su sa yaran su su irin wannan karatu yanzu dai daura ne aka yi kuma ana ba su littafan nan kyauta wanda za su haddace ɗin kyauta wasu bayan Allah suke bugo su aiko su tun daga Saudiya wani malamin mu ne Dr. Badr al-Ammash ko Professor Badr al-Ammash hafizahullah wanda ya koya mana hadisi shine da yake manya manya malaman hadisi ne na can su suka tsara wannan abun suka ce a yada a duniya a fara hadda sunna kamar yadda ake hadda Qur'ani kuma Allah ya sa abun rawaji da karba dan uwa malam Shu'aib Abubakar wanda shine ya dauki gabarar wannan abun a matsayinsa na shugaba da jagora da yake gudanar da wannan hibzu sahihaini hadda bukhari dinnan da muslim ana nan ana ta yi ana haddace abu dawo da wasu yi tirmizi wasu yi ibnu maja wasu yi nasa'i duk ana ta hadda so jama'a karatu ake don allah idan mutum bai san abu ba ya daina faɗa da shi kuma mu kullun ɗabi'ar mu al'ada mu an kawo abu in abu wai abu bai zo ta bangaren mutum ba sai faɗa da shi wai an ce wai al'insanu addu'u ma jahilahu so da Allah an waye a daina faɗa da abin da ba a san shi ba kuma wannan ci gaba ne na gari kuma yayanku ne malam ba ba biyan su ake ba kyauta ba so a ba su haɗin kai za su fara bayar da fom ɗin da sayar da shi a nan sun nemi izini da daman wato mika fom ɗin a nan sautul islam nan ofis nan na kan bariki wanda yake so zai iya zuwa ya samu karin bayani akwai shugaban wannan tsari din muhammad awal ahmad da arama wannan da muke jan baki da shi su ne jagorori su ne mahaddatan kuma su ne suke haddatar da yara akwai su ibrahim yahaya bello mataimakin shugaba akwai ibrahim yahaya wake akwai lawan sa'id akwai kuma yahaya abdallah da dai sauransu da su ibrahim yahaya bello duk dai waɗannan su ne shugabanni da malamai da su lukman yahaya da su muhammad awal ahmad duk da na ambata a matsayin shugabanni waɗanda za su gudanar da wannan yara ne matasa kuma amana ce aka ba su kuma za su yi ku ba su haɗin kai duk lokacin da suka zo za su karantar da yara ku sunna insha Allah kuma za a nemi dama da wuri da za a rinka yi za mu yi amfani da lokutan hutu yanzu kaga misalin asabar da ladi yara ba sa zuwa ko ina da safe sai dai kaɗan daga cikin islamiyu za mu iya amfani da wannan bai ci karo da makarantun islamiyyar su da tafiz da suke ba ko alamis da juma'a sai mu ɗauki alamis da juma'a don su rinka zuwa suna yi kaga za a samu ci gaba wannan kuma na haddar bukhari da muslim din na manya shi ma bayani zai zo akai insha Allah ta'ala wanda yake da hadda qur'ani duk hafizin qur'ani a garin nan duk hafizi na qur'ani a garin nan da yake da sha'awar ya rinka haddar bukhari da muslim abu dawo da tirmizi ya zo ya samu waɗannan mun yi alkawari za mu agaza masa za mu taimaka masa ya samu wannan hadda ɗin kuma in ta kama agaza masa wajen samun makaranta ya je karatu ne ma a waje insha Allah za mu taimake shi don ya zama ya waye bayan ka samu ƙur'anin kuma da sunna akan karka zama gardi kawai baka iya sarrafa wasu al'amuran Allah ya ganar da mu so wannan sanarwa ce nake muku sauran cikakken bayani zai zo insha Allah tabaraka wata'ala ga aran ma nan dai mai jan baki nan tare muke da shi su ne suke kula da abin da su ibrahim yahaya bello da su a babalawan ake cewa kowa da sauransu waɗannan su ne da shugabannin abun yan uwa muna muku fatan alkhairi Allah sa albarka a cikin wannan gari namu kuma Allah ya ƙara wa ilimi ci gaba da ɗaukaka muna fatan Allah ya sa mu zamanto gaba gaba akan harkar ilimi da ilmantarwa a duniya ma baki daya Allahumma izal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته